بحمده ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرين ترى قوتا القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة دريب دولة ثلاثين دا خدو الله سبحانه وتعالى يا حدا ما أشكرنا مسلاتي نامو جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله domin ci gaba da darasin tafsiri insha Allah ta'ala yau za mu tashi suratul taghabun bada bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan sura sunanta suratul taghabun saboda an ambaci lafazin at-taghabun a cikin ta eh yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun surar kamar yadda malamai suke ambatawa tana bayani ne akan kada dukiya da ƴaƴa su shagaltar da bayi game da bauta Allah subhanahu wa ta'ala al-imam al-alusi a cikin irin ijtihadin da ya rike yi na munasabatu as-suwar akwai ilmu munasabatu as-suwar a cikin tafsiri sura ta baya da surar da ke biye mata mecece alaƙar da ke tsakaninsu al-imam al-alusi a cikin tafsirin sahihul ma'ani ya ce akwai alaƙa tsakanin wannan sura suratul tagabun a matsayin sura ta 64 da kuma surar da take kafin ta wato suratul munafiqun wato sura ta 63 yace alaƙar ita ce a cikin suratul munafiqun a ƙarshe ƙarshe Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah sannan ita kuma wannan sura kamar yadda za mu gani nan gaba a cikinta Allah madaukakin sarki ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim al-imam al-alusi ya ce akwai munasaba a tsakanin ita wannan surar da kuma surar da take kafin ta wato suratul munafiqun ayoyin sun zama iri daya akwai ayoyi da suka yi kama da juna a ciki waccan ta ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada ‘ya'yanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku game da ambatan Allah. To, ilha'i, ‘ya'ya su shagaltar da mutum daga ambatan Allah, dukiya su shagaltar da mutum daga ambatan Allah, ambatan Allah nan kamar yadda muka gani, an ce bi ma'anahu al'a'am da ma'anarsa wacce ta fi game. Ya kunshi ambatan Allah da baki, ya kunshi yaban Allah ya kunshi roƙon Allah ya kunshi bauta ga Allah ya kunshi zartar da hukunce-hukuncen Allah a bankasa ya kunshi nisantar abubuwan da Allah baya so duk wannan mafhumi ne na zikirullah to ita kuma wannan surar sai ta zo sai ta ce innama amwalukum wa auladukum fitin lalle ƴaƴanku da dukiyoyinku lalle an jarrabe ku da su wato za su iya zama sanadiyyar shagaltar da ku game da ambatan Allah sannan al'imamu al'alusi a cikin dai tafsirin sabon ma'ani a shimfiɗar da yamma wannan sura ya ce wasu daga cikin malaman tafsiri a surar da ta gabata suratul munafiqun sun yi wani istinbat istinbatin suka ce suratu al-munafiqun ita ce sura ta 63 ita kuma wannan surar ita ce sura ta 64 sai suka ce kaman waccan sura suratul munafiqun tana bayani ne a game da adadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta sai aka ce walan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 63 a duniya ita kuma sura suratul munafiqun ita ce sura ta 63 wannan dai istinbatu ne da ijtihadi na malamai Allah ya saka musu da alkhairi ba dole bane ya zama haka yake tabbas an yi saɓani a game da wannan sura makkiya ce ko madaniya mafi yawancin malaman tafsiri daga cikin salaf sun tafi akan cewa sura ce madaniya amma an samu wasu daga cikin malamai kuma a gefe guda kamar al'imamu dhahak yake cewa sura ce makkiya an samu wani kauli daga sagiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa sura ce makki madniya amma akwai wasu ayoyi guda uku a cikinta da su ayoyi ne makkiyai ala ayyati halin sura ce dai ko dai ta zama madniya ko ta zama makkiya in an kalli darussan da ta kunsa to za a furin jayar da cewa sura ce madniya domin kowace sura daga cikin surorin da aka saukar da su a maka ko surorin da aka saukar da su a madina to suna da hafa'is suna da wasu siffofi da suka kefanta da su to Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da fadin sa da yake cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fi al-ard da ke cikin abin da ke cikin kasai yusabbihu lillahi dukkanin su suna ba Allah subhanahu wa ta'ala tasbih wannan bude surar ya ya gabata a baya a cikin suratul jumu'ah lahul mulk Allah subhanahu wa ta'ala mulki na shi yake da mulki Allah madaukakin sarki yana cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir qulillahumma tini ka roki Allah ka ce Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki mulki a hannunka yake tu'til mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda ka ga dama ba wanda kake so ba in Allah ya baka mulki a ƙarƙashin mashi'arsa qadariyya kauniyya ya baka amma idan kai abin da Allah ke so to shikenan mashi'arsa shar'iyya diniyya ta tabbata a gare ka amma mujarradin Allah ya baka mulki ba yana son ka bane shi yasa da Allah madaukakin sarki yana ba da mulki ne ga waɗanda ke so da bai ba irin su fir'aunu ba da bai ba irin su fir'aunu ba wanda kowa ya san irin ta'addanci da ƙetare iyaka da fir'aunu ne to daga mulki na Allah ne yana ba da shi ga wanda ya ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan ya Allah kana fizge mulki ka kwace daga wanda ka ga dama وتعز من تشاء sannan ya Allah kai ne kake ɗaukaka wanda ka ga dama wa tuzillu man tasha sannan kai kake kaskantar da wanda ka ga dama bi yadika alkhair alkhairi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai mai iko ne akan komai to mulki na Allah ne babu wani daga cikin bayi da ya musharaka da Allah subhanahu wataala in a duniya baka yadda ba to ranar lahira za a ce liman mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar ranar lahira za a liman mulku al-yawm mulki yau na waye malaman tafsiri suka ce zatin Allah da kansa zai ba da amsa yace lillahi al-wahid al-qahhar na Allah ne al-wahid wanda ya zama shi kadai al-qahhar wanda ya zama mai cikakken iko mai karfi mai karya azzalimai mai karfafa zukatan masu rauni wasu kuma suka ce mu bayi mu za mu amsa Allah zai ce ni manil mulku yawma yau mulki na waye sai bayi gabaki daya da wanda ya zama sarki da wanda ya zama shugaban kasa da talaka da sakataren majalisar ɗinkin duniya da kowa zai ce lillahi wahidul qahhar to mulki na Allah ne a duniya mulki na Allah ne a lahira mulki na Allah ne Allah subhanahu wata'ala a cikin ganin damansa sai ya ɗauki wannan mulkin ya ba wanda ya ga dama a cikin ganin damansa sai ya ɗau mulki ya ba wanda ya ga dama idan mulkin nan da ya baka kai abin da ya zama na ai na arziki to shikenan mulkin nan ya zama maka alkhairi idan kuma kai abin tsiya kai ta'addanci kai aika aika da wannan mulkin da Allah ya baka dama ya baka ne dan ya gwada ka shikenan mutum kuma ya zama masa bala'i mulkin ya zama masa bala'i shi yasa mulki gabaki dai ba a neman sa ba a neman sa manzo Allah sun ce la tas'alil imaa fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha manzo Allah sun ce kada dayan ku ya nemi shugabanci ya ce a nada shi shugaba idan aka baka shugabanci ba kai kake nema ba ba kai ka nema ba ka cancanta mutane suka kai ka cancanta suka ce ka shugabance su to wa'inta alaiha sai a taimake ka akan shugabanci shi yasa al-khulafa ar-rashidun ba su nemi shugabanci ba shi yasa aka kira shugabancin su da al-khilafa ar-rashida al-khilafatu ar-rashida shugabanci ne shiryayyen shugabanci wanda manzon Allah sallallahu ya ce masa ala nizamin nubuwa bambancin su su ba a musu wahayi ba annabawa bane su amma tsarin shugabancin su to koyi ne da annabta amma in ka roƙa shugabanci ka ce a naɗa ka to shi ke wakilta ilai ha sai a kyale ka da dabara ka sai a kyale ka sai Allah ya ga abin da za ka yi shi ya sa magabata suke ganin cewa ka nemi shugabanci to gara ma ka yi da kai wani mawaƙi daga cikin magabata yana cewa alkalbu ahsanu ishratin وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرئاسة من قبل إبان الرئاسة yace gara kare duk da kaskancin kare kare ya fi komai kaskanci a mu'amala amma gara shi mimman ta'arrada lil ri'asa ga wanda ya daina mu shugabanci min qabli ibbanir ri'asa tun kafin a ce to kai kai shugabanci da kanki sai ya ce amma malamai suka ce a ƙarƙashin kowace ƙa'ida amma akwai istisna ga shedanu sun zo sun haɗu ana neman a ɗauki ɗaya daga cikin su ya zama shugaba kuma ka san ɓanna za su yi a ban ƙasa kai kuma ka san kai mutumin kirki ne mutane kuma sun maka shaidar mutumin kirki ne kai to ko ba a ce ka zama shugaba ba nan ka zama shine tafsirin ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim annabi yusuf alaihi salam yace ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni in zama ministan ministan kudi ko in zama babban gwamnan banki ko in zama mai kula da tattalin arzikin kasa inni hafizun alimun ni hafizun mai kiyaye amana alimun kuma ina da ilimin kididdiga kudi ina da ilimin gona ina da ilimin sanin abinda malamai suke ce mishi at-tahqiqul mustaqbali ina da ilimi na tsara ne zai zo nan gaba ya za a yi a tsara ma ƙasa ci gabanta nan gaba me zai nan da shekara ɗari in ƙasa na nan me zai sai aka nasa shi ka gani wannan ke saboda ka mulki na Allah walahu alhamdu sannan godiya ta sace lafazin alhamdu shine dukkan wani yabo dukkan wata kalma da za a faɗa ta jinjina da kirari da yabo to shine ake ce ma alhamdu malamai suka ce a larabci a larabci shari'a musulunci ba za ka zo ka ce ma wani alhamdu laka ba sai Allah Allah kadai ake masa amfani da wannan a ce alhamdulillah amma in za ka gode ma wani za ka yi amfani da fi'ili ka ce ahamaduka ina gode maka ko hamadtuka hamidtuka na gode maka hamida yahmadu hamdan na gode maka ina gode maka amma kai tsaye ta ce alhamdulaka wannan Allah kawai ake ma wannan alhasbu wal qasbu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yabo kirari jinjina ban girma duk lafazin alhamdu to na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah subhanahu wa ta'ala qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu yana da kudira ƙudira Allah madaukakin sarki yana da ƙudira ƙudiran nan ta kala biyu ce akwai ƙudirarsa wacce ta shafi bayansa a wajen zartar da hukunce-hukunce na duniya sannan akwai ƙudirarsa ikonsa da yake da shi na kuma zartar da hukunce-hukunce na ibada to Allah subhanahu wataala ke da wannan sifar sufofi ne الشيخ السعدي ألا بدأ في تفسير كنسة أتشن تفسير تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان يتي ون سورة تاكم شسونا يد سقوف الله سبحانه وتعالى بدأ وكفى أنفد الله أفرده أقفد الملك أقفد الحمد الملك صفة الله سننسى الملك هو المالك سنن الحمد sifa ce ta Allah sunansa alhamidu sannan kuma gashi an faɗi qadir suna ne na Allah subhanahu wata'ala kana Allahu ala kulli shay'in qadira a wasu waje a wasu wajaje inna Allahu ala kulli shay'in qadir ana aka ce huwa ala kulli shay'in qadir to daga wannan su aya aya ce da ta kama da ayoyin da suka gabata waɗanda suke bayani akan tasbihin da kowane abu cikin halittun Allah ke yi wanda bayani ya gabata a game da wannan tasbihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa huwa allazi khalaqa huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون بصير Allah ya ce huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku ya halicce ku الله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ألا شين يعلم شيء دك كنا قوى يوم لا تعلمون شيئا بقصن قومي با بقصن قومي با ألا يعلم شيء ألتا تألا ألا له الخلق والأمر ألتا دا أمرني دكنا ألا ألا ألتا تاسا شيء باب وندي مشاركة دا شيء أتكون وندي shi yasa malamai suka ce daga cikin rububiyar Allah tabbatar ma da Allah rububiyya akwai isbatul khalqi la tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala cewa shi ya halitta shi ya halitta to Allah malaukakin sarki shine wanda ya halicci ku halittan nan an faɗa mana yadda aka tsara ta a wasu ayoyin Allah ya bayanin yadda ya halitta fa minkum kafiru a halittar da Allah yayi faminkum kafirun akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da ba kafiri zai zama Allah ya kaddaro masa a cikin alqadrul kauni kafiri zai zama wa minkum mu'min sannan Allah ya kaddaro wasu ya halicce su zama masu imani hadisin sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد من ذلك تسلم يتفلع سيدنا عبد الله بن مسعود يتي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله يا بان حديث يا بان لاباري وهو الصادق النبي صلى الله عليه وسلم شيني مي غسكيا المصدوق وند الله كي مسا غسكيا duk abin da Allah zai faɗa masa gaskiya ne ya ce inna ahadakum lallai ɗayan ku yujma'u khalquhu ana tattara halittarsa fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutfa zai yi kwana arba'in a matsayin dugon mani Allah zai aje shi a cikin mahaifa a matsayin mani da aka ɗaya summa yakunu alaqatan mithla dhalik daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sake juyar da shi ya sake yin wasu kwanaki arba'in a matsayin alaka a matsayin gudan tsoka gudan jini شيني النطفة الأمشاج إيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ما لم يسكت على علقة النطفة الأمشاج كينا النطفة الأمشاج ما لم يسكت شيني عبارة عن اختلاط الحيوانات المنوية والبويضات شيني حدوة حلتون نمني دكما قايوين ديامتي shine sai ya dunkule sai ya zama jini kwana arba'in ga arba'in kwana tamanin wata biyu da kwana ashirin kuma ya kunu mubghatan mithla dalik sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya juyar da shi ya zama guda tsoka sai ya zama kamar gwadari ga wani mulelan kai ba kyan gani in ka gan shi a cikin hoto amma shi ne kuma sai ya zo yana tsiya a duniya ta tsiya da shi ya ce duk duniyan nan wa isa alhali ga asalinsa manzalla ta sama ya ce sun ma yusalu ilaihi limadar sannan daga nan sai Allah ya aiko da mala'iki a yanfa fihi ruha sai ya hura masa rai wa ya amuru bi arba'i kalimati sannan ya umarce shi da kalmomi guda abubuwa guda hudu jumloli guda hudu na kaddara yadda rayuwarsa za ta zama bi katbi rizqihi za a rubuta masa arzikinsa me zai sama tun daga rayuwarsa har ya koma ga Allah tun daga numfashin da zai yi arziki iskar da zai sha arziki ne abin da zai kalla na ido duk an lissafa abin da zai samu na kuɗi duk an rubuta bikat birizki wa ajali shi sannan za a rubuta ajalinsa kwana nawa zai yi a duniya mintota nawa zai yi sakwanni nawa zai yi sati nawa zai yi shekaru nawa zai yi duk sai an lissafa wa ajali shi ke wa amalihi sannan za a rubuta wani irin aikin da zai yi wani irin aiki zai yi aikin asha zai yi ko ko aikin alhairi zai ta yi sannan na ƙarshe wa shaqiyun aw sa'id sannan za a rubuta in ya gama aikin duniyan nan shaqiyi ne shi tababban lahira ne aw sa'idun ko ko zai zama mai rabon lahira ne zai samu sa'ada ko zai samu shaqawa duk an riga an rubuta an riga an rubuta wannan malamai suka ce shine mataki na uku na at-taqdir kaddara na da matakai guda biyar da Allah subhanahu wata'ala yake to wannan shine mataki na uku kafin matakin da ake ce masa at-taqdir as-sanawi ko al-hawli shine fi lailatul qadr kaddara abubuwa da Allah yake yi a daren da ake ce ma lailatul qadr ko da larabci sannan kuma na ƙarshe shine at-taqdirul yawmi sannan kuma kullum sai an sake maka kaddara da ka tashi da asuba Allah madaukakin sarki zai ce ma mala'iku to yau fa ga abin da wani zai gashi kula da shi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza duk ka san wannan baka sani ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها manzon sun ce ɗayan ku za ka ga yana ta aikin ‘yan aljanna ya kai sai saura kiris ya mutu sai a juya littafinsa littafinsa na kaddara wanda bai sani ba a ƙarƙashin alkadul kaudi kaddara ta Allah ko yayyiya sai Allah ya ce ai na riga dama na kaddara wuce zai shiga sai a juya to sai mutum ya lalace shi yasa sai ka ta addu'a kada ka ji gururi har ranar mutuwa ka sai ka tsanci kanka ka gama da duniya lafiya sannan amma gururi sai dan ba zai kyale ka ba har ranar mutuwa ka sai gurur kakka yi gurur sai littafin mutum ya juye daga aikin alkhairi sai kuma aikin tsiya shi ke nan Allah dama ya kaddara cewa sai ya shiga wuta wa ya dukuluha sai ya shiga wuta sannan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar kishi ya wanta sai zai ta aikin ɗan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha ta aikin wuta ta ganin sa mutumin banza sai gab da zai mutu sai littafinsa na kaddara sai yi aiki ya gabace shi sai ya zama ya juye ya musulunta ya zama bawan Allah ya tuba sai ya riga aikin alkhairi aikin ɗan aljanna fa yadda kudu ha sai kawai shige aljanna shine al-imam an-nawawi yake cewa a sharhin wannan hadisin yace ta'ti sawabiq ta'ti lawahiq hasba sawabiq allawahiq abubuwan da za su zo maka a ƙarshe to suna zuwa ne hasbat tawabiq daidai gwagwadon abin da Allah ya riga ya kaddara maka tun a can a allahul mahfuz shi yasa sai ka ta addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب to Allah ya riga ya kaddabo su zama musulmai wasu su zama kafirai inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu najdayn Allah ya ce ya shiryatar da mutum hanyoyi guda biyu akwai hanya ya akwai hanya alkhair duk wanda mutum ya tsaya ya zaba shi kenan sai wannan kaddara wadda Allah ya yi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min a ƙarƙashin alqadrul kauni ne kaddara Allah kala biyu ce akwai alƙadirul kyauni akwai alƙadirul shar alƙadirul kyauni baka sani ba kuma ba ruwanka da wannan amma alƙadirul shar'i shine Allah ya aiko maka manzanni ya aiko maka da manzo ya aiko maka da littafi sannan Allah madaukakin sarki ya alƙawari har duniyar nan ta nade wannan addinin yana addinin musulunci ba zai kare ba har duniya ta nade za a ci gaba da samun malamai manzon sun ce al'ulama wa rasatul anbiya malamai magadan annabawa ne so daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yi alƙawarin tsara addinin ka da kanshi shi zai tsara addinin musulunci da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu za mu tsare shi daga cikin tsara al'umma tsara alƙur'ani akwai tsara sunnar manzo Allah sama da sirarsa malamai za su ci gaba da bayani duk lokacin da aka samu al'umma ta shiga cikin rudani manzo Allah sama a hadisi sahihi yace inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha bayan shekara 100 ko al'umma ta shiga rudani to sai Allah madaukakin sarki ya tayar da wani ko wasu ko wata jama'a malamai suka ce man manzo Allah ta sama yace man alismul mawsul ne alismul mawsul ne yana cikin siyagul umum yana cikin sigogin da ke nuna gama magana so da kaman yujaddilu li hadhihi ummati dinaha zai iya zama malami daya zai iya yiwa a samu ɗaya a nan garin a samu ɗaya a can zai iya yiwa a samu wancan zai iya yiwa jama'a ce wannan alƙaduru shar'i shi an so kan maka da alƙur'ani annabi sallallahu ya zo yayi bayani malamai sun zo ga sunan littafai ga sunan komai gashi idan ka tsaya kai abin da ya cancanta ka yi to shikenan sai kaddara Allah ta tabbata akan ka cewa kai mummuni zaka mutu in ko mutum ya ci gaba da tambele ba ruwan shi da annabin ba ruwan shi da alƙur'ani ba ruwan shi da saƙon da Allah ya aiko ba ruwan shi da malamai shi la ya ta'allamu wa la yas'al wa la yasma shi ba zai koya ba ba zai yi tambaya ba kuma ba zai saurara ba ya yadda kawai ta rayuwa ta hawa hawa huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min fata'ti aw faya'ti al-lahiq hasba as-sabiq shikenan sannan kuma abinda ake lura da shi shine al-ibratu bil khawati Allahumma inna nas'aluka husnal khatim dole sai mutum ya roƙi Allah husnul khatima ya zama ka cika lafiya ka mutu lafiya shi dan har ranar da zaka mutu sai ya zo ya nemi ya zami yadda kafarka wannan kissar an sha ba da ita ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad kamar yadda al-Imam Zahabi ya kawo a cikin sirarsa yana bayanin al-Imam al-Imam Ahmad ranar da al-Imam Ahmad zai rasu ɗansa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal yake ba da labari yace فتفق أبي يقول شي بابانا يركتي وحتى الآن إذا فإذا أغمي عليه ثم أفاق قال حتى الآن إذا يصوم شي يفقفق سيركتي وحتى الآن هيا شيني سيتي فسألته سينا تنبيش me wannan hatta al'ana hatta al'ana sai ya ce shedan ne yake zuwan mini sai ya tsaya a gabana sai ya ce galabtani غلبتني يا ابن حنبل غلبتني يا ابن حنبل ليس لي فيك نصيب ولا حظ kai dan hanbal ka fi karfi na ka fi karfi na ka wuce da sani na ba na da babban ban samu rabo a tare da kai ba shine al-imamu ahmad bawan Allah ne shedan nan wata dabara fa yake masa so yake sayyidina Abdul- abdullahi ahmad bin hanbal al-imam ahmad bin hanbal ya guri ya ce habawa ne kai ka isa shi ke ai na fi karfinka abinda kawai shaidan yake son yake to bayan Allah ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وشين يسأل الإمام أحمد بن حنبل سيتي حتى الآن هل ينظر ذاك تعالي نبكي هل ينظر أولنا اللحظة أولنا مطعين ذلك كي نكرشي بذاك تعالي نبكي هذا شيطان وشيطان بذيك هذه تبحق ومنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa daga cikin sunayen Allah da sifarsa akwai basir Allah subhanahu wata'ala yana gani ba irin ganin mu ba. eh shi yasa Allah madaukaki zaki da ya tashi sai ya ce laysa kamithlihi shay'un amma sai ce huwa samiul basir al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yace babu ayat da tafi sabbaha jahmiyawa kamar wannan ayat babu ayat da ta mai da jahamiyawa masu muka siffofin Allah wawaye kamar wannan aya ta wa huwa sami'ul basir laysa kamithlihi shay Allah ba yi da wanda ya kama da shi amma wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne kuma mai gani ne ashe basaruhu laysa ka basari ghairihi wa sam'uhu laysa ka sam'i ghairihi amma su amanu bi ba'd al-kitab wa kafaru bi ba'd sai suka ce laysa kamithlihi shay ba komai da ya kama da Allah to wannan gabaki daya yanfi kullu sifatin lillah yana kore ma Allah kowace sifa so da laysa lillahi ayyatu sifati Allah bai kowace sifa to kai ko huwa sami'un basir sami'un basirun sami'un basirun siga ce ta mubalaga sannan al-mushabbah ne as-sifatu al-mushabbaha bismil fa'il basirun sami'un dukkanin waɗannan wazanan fa'il fa'il fa'il akwai a cikin ismul mubalagha ko sighatul mubalagha sannan kuma akwai fa'il akwai a cikin as-sifa al-mushabbaha bismil fa'il a ilmin sa so da ka sifofi ne na Allah malaman na cewa suke as-sifatu al-mushabbaha bismil fa'il kaga as-sifa kaga sifa ce ta Allah ce to amma su amanu bi ba'd al-kitab wa kafaru bi ba'd shi yasa al-imam ibn al-qayyim yake cewa latna nushabbihu wasfahu bi sifati inna al-mushabbiha abidul awsan kalla wa la nukhlihi an awsatihi inna al-mu'attila abidul buhtani لله وصف ليس ذاك لخلقه والوصف ولخلقه وصف هما وصفان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفريق ولا فخان yace lillahi wasfun laysa zaka li khalqi Allah na da sifa sifan nan ba ta kama da ta irin bawa ba irin ta bawa bace wa li khalqihi wasfun sannan halittar Allah su ma suna da sifar su kuma wasfai sufofi ne guda biyu sufofi ne guda biyu yace lasna nushabbihu wasfahu bi sifatihi mu ahlus sunna wal jama'a alhamdulillah ba ma kamanta siffar Allah da siffar wani innal mushabbiha abidu al awsani duk mutumin da ya kamanta Allah da wani to daidai suke da wa daidai suke da mai bautar gunki ka ɗauko jin Allah sai ka ce irin jin wane ne to ka zama mai bautar gunki wal iyadu billah sai ce kalla wala nuqlihi an awsabihi sannan ba ma cire ma Allah siffofin da ya siffanta kansa da su ko manzansa ya siffanta shi da su ce innal mu'attila abidul buhtani lallai mutumin da ya zama ya mutu siffofin Allah abidul buhtani to yana bauta ma banza yana bauta ma abin da babu shikenan shine har a wani waje yake cewa yake cewa man shabbaha Allah al-karim bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani duk wanda ya kamanta Allah da siffar wani to fa huwa ash-shabihu bi mushrikin nasrani daidai yake sun yi kama da mushriki kirista eh shine magabata suke cewa al-mushabbihu ya'budu watana صنما المشبه يعبد صنما والمؤصل يعبد أدما والمثبت يعبد ربا واحدا حكما wanda ya ce Allah bai da siffa to yana bauta ma banza sannan wanda ya ɗauko siffar Allah ya kamanta ta da wani to shi kuma yana bauta ma gunki amma mutumin da ya isbat ya tabbatar ma Allah siffofin da suka dace da matsayinsa to wannan shi ke bauta ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya kasance kwara ɗaya kuma hakaman wanda zai yi hukunci ran lahira to daga jahamiyanci bala'i eh eh jahamiyanci bala'i ne jahamiyanci shine mai inkaru sifat mutum ya ce kwata-kwata Allah bai da sifa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da siffofi masu yawa daga ciki akwai albasar ya ce shi ne wallahu ma ta'maluna basir Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da kuke aikatawa yana ji malamai suka ce siffar Allah tana da akwai alaƙoƙi tsakanin siffofin Allah da wata siffa malamai suka ce basar akwai alaƙa tsakaninsa da ilmi basarun akwai alaƙa sa da ilimi gani na da alaƙa da ilimi lokacin da ka siffanta Allah da cewa shi basir ne to kuma a daidai lokacin shi alim ko shi yasa Allah subhanahu wataala ai ya faɗa mana daga cikin wasailul ilmi hanyoyin da ake samun ilimi akwai albasar sai ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul sannan a wata aya ce walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ko wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal adall ulaika humul ghafilun kaga akwai talazumi tsakanin me sifatul basari wa sifatul ilmi mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ƙara inganta mana aƙidar Allah subhanahu wa ta'ala ce khalaqas samawati wal ardh خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير Allah subhanahu wa ta'ala ce khalaqas samawati Allah ne na ta lissafa mana fa abubuwan da yayi mu bashi matsayin shi mu san matsayinsa kan mu saba masa mu bi umarce-umarcensa daidai gwagwadon iyawanmu halakar samawati shi ne wanda ya halicci sammai ga suna a wata aya ce halakar samawati da zai yi amadin taraunaha ga yi nan kuna kallon sama ba ta da matokara to wanda zai yi rumfa sai ya sa mata matokara sai ya yi ginshiki ba wani ba wata sama da ba ba ta ba wani ba wani rufin da aka yi shi ba yi da ginshiki ba yi da matokara sai sama ga ta nan kuma shekara da shekaru ba a taɓa jin ta samu matsala ba yin ya taɓa ɓallowa ƙilan ɗakin ka ya taɓa ɓallowa wani yana ɗauke zaune a ɗakin shi ko sai dai ji silin ba ya faɗo mishi amma ya ji mishi ciwo to ga sama nan kana kallon ta wal aqda sannan ya halicci kuma ka arzikin da suke cikin sammai ga su nan ba su da iyaka ga taurari nan kowane tauraro akwai fa'idarsa tahtadu biha fi zulumatil bardi wal bahri fa'idojin su su zama muku kun shirye kun san hanyoyin da za ku bi in kuna tafiya a kwale-kwale a cikin teku ko kuna tafiya a ƙasa kai har ma in kuna tafiya yanzu a sama jawwal a sama tahtadu biha fi zulumatil bardi wal bahr wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da a sama suke wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjun al qadim ga wata ga rana duk a sama suke Allah madaukakin sarki ya sa su wal arda sannan ga kasa muna kallon ta ga ta nan ka dubi iyakar girman ta yaushe ya shi zai kare a daina gini ko shi kawai ka gani dutse da ake tafasawa ana gine-gine da shi yaushe zai kare duwatsun ma kala-kala akwai mai kyalle akwai mai tsada wanda sai a zo a yi gini da shi mutane su tsaya su ta kallo dutse ne na Allah ita kanta ƙasar ta kasu gida-gida kala-kala ce ga ta nan wata ƙasar sai a yi gini da ita sai kawai gini na ta ƙyalli ba a yi fenti ba duk Allah madaukakin sarki ya wannan sannan a cikin ƙasar nan ake fitar da tsirrai tsirran nan kala kala ga su nan wani magani ne wani cimaka ne na mutane wani cimaka ne na dabbobi wani kuma Allah madaukakin sarki kawai ya sanya wannan bishiyar ta zama kawai tana da amfani ne wajen tsare hamada kada hamada ta zo ta cinye wata bishiyar aikinta ku saro ku girki ku ƙona wata aikata ko ai gine-gine da shi duk a ƙasa ake samun wannan sannan ga mutanen da Allah madaukakin sarki ya halicce su nan su kansu a ƙasa kala-kala wani in ka je aikin hajji ka haɗu da mutane ka ga wani kawai saboda tsabagen faransa fari sosai yadda kaga cikin littafin nan ni da ake cewa farin mutum to ni ban taba ya ja ban ban sai ce a wannan ba to sai da na gani da ibti ummi aidi farin mutum sosai kamar littafin nan kamar kuma cikin qur'anin nan fari wani ja wasu baƙaƙe sannan bakin ma kala kala wani bakin shine wanda zaka zaka je kamar ka shafa ka ji ko zaka ga hannunka ya dan ya biyo da da da da bakin to dai Allah ya yi mu kuma a ƙasa ya yi mu kuma haka yake ya ga dama ya ga mu ba wani wanda zai zo don shi fari ne wai ya yi ma baki takama ya nuna masa ya ce ai shi ya fi shi ba ruwan Allah da nauyi da haka ya halicce ku ya yi ya halicci sun mai da kasi ne da abai baɗan da ke cikinsu bil haƙƙi da gaskiya da gaskiya yayi da adalci yayi ba da wasa yayi ba Allah bai halicci duniyan nan dan wasa بالحق ده gaskiya da gaskiya so da ta dole a tsara gaskiya shi kanshi shi yasa ya rubuta ya sa ma kansa daga cikin sunayensa akwai alhaq wal haq la ilaha illa huwa Allah shine gaskiya manzansa gaskiya ne littafinsa gaskiya ne aljannarsa gaskiya ce wutarsa gaskiya ce sirati gaskiya ne hisabi gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne shi yasa Allah ya halicci sammai da kasai akan gaskiya shi yasa gaskiyar nan ita ake son ka sayi akan ta ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi' al hawa wa yudillaka an sabilillah Allah ya ce ma annabi Dawud na sanya ka ka zama khalifa wakili na ne zartar da hukunce hukunce na a matsayin alkali a matsayin shugaba a matsayin jagora fil ardi a ban kasa fahkum bainan nas bil haqq to kai hukunci a tsakanin mutane bil haqqi da gaskiya wala tattabi al hawa kad ka wusan zuciya fa yudillaka an sabilillah ai fa yudillaka al hawa an sabilillah sai san zuciya ya fatar da kai daga daga daga hanyar Allah so daga Allah da gaskiya ya halice su wa sawwaraku sannan Allah shine wanda ya suranta Allah shine wanda ya kera halitta kuka keru ga kunan da Allah ya ga dama shi kenan sai ya ɗauko hancin mutum wannan hancin da shi nan da aka zara shi a fuska to da Allah ya ga dama sai ya sa shi a tsakiyar kai da Allah ya ga dama sai ya ɗauki idanuwan mutum sai ya je ya sa su kusa da cibiya duk aikin Allah ma wasawwarakum fa ahsana suwarakum Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ku ya kyautata halittarku shi yasa aka ce in ka kalli madubi kayi addu'a in ka kalli madubi ka kalli halittar ka ga kanan ba alfahari za ka yi ba Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin kulki ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta to ya Allah ka kyautata dabi'a ta yadda na zama mai kyau ga ni nan ziri Allah ya zira halittar mutum mutum kyakkyawa haka ne irin Sulaiman ibn Abdul Malik Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam khalifa daga cikin khulafa'u bani umayya yana matashi aka nada shi ya gaji babansa abdul malik ibn marwan ya gaje shi akan karagan mulki baiwar shi na kusa da shi ga shi matashi ga mulki ga zamani ya kalli kansa a madubi ya ga ya burge ga kyau ga dukiya ga mulki ga kaya ya zuba na sarauta ya ce anal malikul fata ta ni ne matashi sarki mai zamani ya alfahari ya guri sai ya kalli bai wasu ya ce ko ba haka ba ne ko ba haka ba ne ce sai ta baito ta ce أنت نعم الفتى لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ما أرى فيما علمته فيك عيبا غير أنك فاعل wallahi kai da ka faɗa wannan magana da ka faɗa gaskiya ce anta ni'mal fata law kunta tabqa ce kai tabbas matashi ne abin wanda za ka yabi kanka ka yi albahari amma fa lokunta ta bukata ba za ka mutu da za ka zauna a kan ba za ka mutu ba har abada to to da ka cika a wannan matsayin shi ghaira Allah baqa'a lil insani shi sai dai ba wani wanda zai dawo ba wanda zai dawo ma arafi ma alimtuhu fika aiban kana fil nas na yanke bai shi zafin shi kana fil nas ghayra annaka bani a cikin abin da na sani ni ban ga wani aibi da kake da shi wanda mutane ke da shi ba a cikin abin da na sani ghayra annaka bani sai dai aibin ka ɗaya matsala ka ɗaya zaka mutu inda ba ka da wannan matsala wallahi ba ka da aibi amma fa za ka mutu aibin kaɗai kenan za ka mutu waye bai da wannan aibin ashe babban aibi ne to cikin ikon Allah kamar matan nan wannan baiwa ta arashi sai aka samu arashi kai kamar ta faɗa a bakin yan amin in ji bahaushe alam yalbas Sulaiman an mata alam yalbas Tawilan an mata sai gashi ya mutu bai dade ba zai ya mutu aina al-malikul fata hmm aina al-malikul fata mata mata al-malikul fata shi kenan sai aina al-qubur mala'iku zai je ma kuburi ya ce annal malikul fata kaga ba zai yiwu ba to wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah subhanahu wata'ala shine ya suranta halittaku fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata suranta ku ya kyautata ku ya kyautata halittaku bai yi ku munana ba yanzu da Allah ya ga dama sai mutum kamar biri kirarsa irin ta biri ko kuma ya irinta irinta irinta karkadanta eh karkadanta ganin ga ga wata halitta mummuna halitta ce ga wani kai nan ya wani zoko ko haka sai kuma aka yi wani aka yi wani kaho shi kuma kahon gashi ya wani dan taho nan haka ba dai kyan kai wa ilayhi al-masir sannan idan kuka gama rayuwa ga baki dai wajen Allah za ku koma aka gama duk yadda za a yi da katakatar da za a yi a duniya to wa ilayhin masih sai a koma ga Allah da a ce kawai a duniya za a tsaya to da shi ke amma wa ilayhin masih za a koma zuwa ga Allah duk lokacin da rayuwa ta yi tsawo to shi ke nan sai an koma kuma wajen Allah ko mun tsawon mutum ko mun tsu ko mun dade wasu a duniya sai ya mutu tun kana ba da labarin cewa an mutu an mutu an mutu wata ran sai a ba da labarin kai ka mutu yanzu masu ba da sanarwa announcers da ake da su a gidan rediyo guda nawa ka san sun mutu yan karanto labarai masu faɗin mutuwa na mutane masu muhimmanci a ƙarshen labarai guda nawa ka san sun mutu hukumul maniyyati fil bariyyati jari ma hadhihi ad-dunya bidari qarari wa idha yura al-insanu biha mukhbiran hatta yura khabaran min al-akhbar in kana ba da labarin wasu sun mutu kai ma sai a ba da labarin ka mutu Allah ya mu cika da imani ya Allah ya ce ya'lamu ma fi samawati wal يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور lokaci ya yi shi ke da insha Allah ta'ala sai ka rasu na gaba mali a karanta Allah Allah Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم
wannan suke da tambayi jiya ba su yi ba su ko ba su da sun manta sai ne kana ciki haka ce wuce sabuwa ce na na abin da ya tabbata ana son ka yawaita aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakin manzala su sama a hadisi sahihi ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu khayrun fihinna min hadhihi al-ayyam ay al-ayyam al-ashr sahabbai suka ce wal jihad fi sabilillah qala wal jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi ثم لم يعد من ذلك بشيء manzalin da sama ya ce babu wasu kwanaki da suka kai aikin alkhairi ya fi alkhairi a cikinsu fiye da waɗannan kwanakin da za mu shiga insha Allah ta'ala kwanaki goman zulhijja na farko kwanaki goman farko na zulhijja sahabbai suka ce ko da jihadi ne bai kai wani ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanakin ba wasu mai ce tabbas ƙwarai har da jihadi sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa sannan bai dawo ba bai dawo ba bai dawo ba bai dawo da dukiyarsa wannan shine ya fi to daga malamai suka ce ana son yawaita ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki duk aikin alkhairi na ibada to ana son yin su ana son yin shi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka to da kada mutum ya sakaci azumi ne mutum ya yi karatun alkur'ani ne mutum ya yi sadaka ce mutum ya yi ziyara ‘yan uwa ce mutum ya yi sauran dukkan ayyukan alkhairi da suka tabbata amma keban cewa a ce a zoce alkur'ani su kaza nan bai tabbata a sunna ba bid'a amma ka karanta alkur'ani da ba ka saba karantawa ka ƙara a cikin waɗannan kwanaki an faɗaitar da alhaka saboda wancan hadisin da ya game cewa aikin alkhairi ya fi yau an fi san shi a cikin waɗannan kwanakin wallahu malamai sun fassara wa layalin ashir daga cikin malaman tafsiri manya manya a ibn abbas suka ce al layalin ashir sune al ayyamul al ayyamul awwal al ayyamul al ashrul awwal min dhil hijja kwanaki goma farko na dhil hijja sune ake nufi da su duk da akwai malaman tafsirin da ba su ganin wannan fahimta wallahu a'lam na'am malam a wani yanayi a wani yanayi ne mutum zai iya cewa ɗalibarsa ta buɗe niƙabinta a cikin aji da mutane ina neman ƙarin bayani ajin da kwai sauran ɗalibai to shi niƙabi niƙabi sunna ne sannan malamai alƙawlin rajah malamai suna da sabani a game da shi amma magana da tafi ita ce nisabi ba wajibi ba wannan fahimta a shekul albani kenan allah ya ji kansa a cikin jilbabul mar al-muslima ya tafi akan cewa niqabi ba wajibi ba ne yana da magabata a cikin salaf sannan shek yusuf al-karbawi ya rubuta littafi ya samu suna an-niqab baina baina al-qawl bi bid'iyyati wal qawl bi wujubi ya kawo bayanai na daidaita daidaita maka tahu sadaka niqabi ba wajibi bane amma sunna shi yasa shi kanshi a Sheikhul Albani yace niqabi ba wajibi bane amma shi yana umarta iyalansa ƴaƴansa da matansa su rika sawa shine wani jari'i yana ta'liqin littafin wai sai rubuta halaba fatwa ku takwa ku wannan rashin kunya ne akwai wurare da malamai suka ce ya halatta mace ko ta sa niqabi za a iya neman ta cire daga ciki duk inda ake son a gane ita wace ce ya waje ba a gane ita wace ce za a cire kamar a kotu za ta ba da shaida ka zo kila wani mutum ne aka shiryo ma ba mace ba ya zo a sojan gona to ta cire fuskar ta a tabbat alkali ya tabbatar da ita ce mai magana ita ce wanda ake nema ɗaya ce sannan daga cikin malamai suka ce a wannan zamanin akwai wajajen jaraba za a yi jarabawa ba laifi mace ta cire niƙabi a san ita ce ba ɓarau ne amsa ba ce ta shi ta cire niƙabi a ganta shi yasa a wasu wuraren suna da tsarin da ƴan uwansu mata ke ganin su tabbatar da cewa su ne ta nuna ID card ɗinta kuma a ga ID card ɗin a ga fuskanta sannan cikin wajajen da ba a sa niqabi akwai aikin hajji alqaulur rajih a aikin hajji mace mace ba za ta sa niqabi ba manzo Allah sallallahu alaihi yace an tambaye shi game da wani aiki wani kaya ne aikin hajji zai sa sai yace la yalbus la yalbusul qumusa wala sarawilati wala albunusa aw albaranis wala tantakibu almar'atu wala talbasu alqaffazaini mace mai ai namiji ba zai sa riga ba mai aikin hajji ba ta riga mai aikin hajji ba zai sa wando ba mai aikin hajji ba zai sa yar mahoko ba ita ce alburnus jam'in ta albaranis sannan mace ba za ta sa niqabi ba sannan ba za ta sa alqaffazan alqaffazan safar hannu ba za ta sa so daga mai aikin hajji mace ba za ta sa so daga a aji idan akwai wani abu da ya faru malami na sanya gane ko ya yi wata shari'a ko kuma yana son ya tabbatar da ita ɗaliban nan ita ce ba wata bace kamar jarabawa da na buga misali babu laifi za a iya neman cewa macen ta cire niqabinta domin a tabbatar da ita ce wallahu a'lam malam menene koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya gina sabon gida koyarwar manzon Allah sama game da mutumin da ya sabon gida shine in zai shiga ya addu'a yayi addu'a na farko kenan addu'ar da zai a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ainin lama ko kuma a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ko a'udhu bi kalimatin lahi tammati allati la yujawizu kunna barrun wala fajir shi da iyalansa dukkan su baya cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi a gayyato wasu alarammomi su je su sauke karatun alqur'ani a wannan gidan kafin a tare baya cikin sunna sannan akwai malamai da suke ganin ya halatta mutum ya walima domin nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala walima kawai ya gayyato mutane su ci abinci saboda ya tare a sabon gidansa ya gayyace su ziyafa ziyafa ke akwai malaman da suka bada fatawa a haka ba laifi bai to shi kenan amma za ce sai an yi biki ko abin nan ka gayyato wasu alamomi a dafa musu shinkafa da wake su zo su soke karatun alkur'ani wannan ba daidai ba ne in sun gama a basu naira ɗari biyu su sun walakanta alkur'ani ba su girmama alkur'ani ba domin Allah bai so da alkur'ani don wannan ba sannan kai kuma ka aikata abin da ba daidai ba ka yi bid'a mun gane malam dan Allah menene wajibi a kaina Allah ya kara malam lafiya to ai ba wajiban suna da yawa ban san ka ba ai wajibin a kanka na farko shi ne kai imani da Allah ka daina shirka kakkai shirka kai sunna kakkai bid'a kai da'a ga Allah kakkai ma'asiya ta abu da sauran abubuwan da suke wajibai a kanka suna da yawa wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk